bil ihanati walakanta wanda yake so wal ikram ya karrama wanda yake so hazani hazani kasmani kitasamu fi rabbihim hazani waɗannan mutane guda biyu akwai mu'mini akwai kafirai Allah ya istazamu suna rigima ne fi rabbi akan lamarin addinin ubangijin su fa na fallazi والذين كفروا قد أنهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الهميم يسهر به ما في بطونهم والجلود allazina kafaru wannan zai kafirce ma Allah ko da Allah hun sai Allah ce zamu yanka musu tufafi min narin na wuta wanda za a sanya shi wanda za ta ki- wuta za ta kewaye da su yusabbu kuma za a zuba musu min fawjiro burbushi da kawunan su alhamimu ta fashe ruwa wanda ya kai matuka wajen zafi yuzharu wanda zai narkar bihi ma bi buduni abin da ke cikunan su na wajiya wa gairihi da waninsa wa yashawi bihi aljulud kuma zai kona musu fatocin jikinsu walahum ولهم مقامع من حديد malaiku ma tare da su walahum maqamin suna da guduma min hadidi na bakin karfe da rabiyar usun domin a danga dukan kawunan su kullama كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم نعيدوا فيها kullama ko da yaushe ne arado suke nufi an ya karji a fidda su min ha daga cikin wannan wuta min gamin na wannan bakin cikin da ya riske su wa idu biya Allah ya sai a sake mai sai da wannan bakin gudumar mhm.
وذوقوا عذاب الحريق ce da malaiku ku dinga dandana musu azaban hariki azaban kona wanda ya kai matuka wajen tsanani mhm.
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار Inna Allah Allah madaukakin sarki yudkilu allazina amanu Allah shi zai shigar da wanda suka bada gaskiya wa amilus salihati suka yi ayyuka mana garta jannatul aljannatai tajri tana gudana min ta da gargayinta Allah na har korama ne guda hudu yuhallawna يهلون فيها من أساور من ذهب yuhallawna kayan adan su biya daga cikin mina sawira kwandage ne min zahaban na zinare walulu ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير Uluwan Allah ya ji akwai ulun da aka karma shi da zinare wali ba su mutu babun su fiya haririn boil ne wanda aka haramta sa su a nan duniya ga mazaje kuma bayan mataye. Mhm.
وهدوا إلى الطيب من القول domin mun shirya da su a nan duniya a duniya ba su da yake ila ɗayi ne mai alƙawali sai dai magana mai daɗi ga jina la ilaha illallah aikin su kenan wa hudu وهدوا إلى صراط الحميد ana shirya da su zuwa ga tabarki abin godiya shine wanda ya almahamudu dinuhu addininsa innal ladina إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس ladina kabaru kafu wanda suka kafirce ma Allah wa yasaduna suna hana mutane an sabili ga addinin Allah wal masjidil haram suna hana mutane zuwa masallaci mai alfarma allazi ja'alnahu lin-nas wanda muka sanya kamar irin wannan shekarar na bana a ce miliyan shida hani ne kunan da wayo suke so su hana to Allah na ku ba ta Allah ba amma ya kamata ko da miliyan shida ne ma dai zuwa maka a ce amma kamar miliyan biyu talaka ma ya je to dama annabi ya ce mu je ka- ku je kafin a hana ku lin-nas ga mutane sawa'un سواء العاكف فيه والباد wanda ya daina al'aki wanda zai zauna yi ibada walbadi da wanda ya bujiro duk ɗaya ne mhm.
ومن يرد فيه بإلاد بظلم نزكه من عذاب أليم rufi duk wanda ya nufo gidan ɗakin kaba bilhadin da bauɗiya bi zulmin da zalunci ka zo ka ce za ka cuci wasu a ɗakin kaba ai sababu ga in ta kaba minha ya shirya mi- manhaya ga abin da shari'a ya hana walau shatta malkari ko da hada man nema ba a so kaza ba ko in kun jerin kabarin annabin nan ana yalla yalla ka dinga bin su a hankali Mm, saboda su ma wannan aikin da suke da ranar su kar ga kamar dankin annabi suke a ka dinga bin su a hankali ko su kaza ga agun Allah laifi ne saboda su ma da matsayinsu nuzi'u Allah ya ce ba za mu kyale shi ba za mu dandana musu min azabin nalimin azaba mai radadi wa idh bawwa'na وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا saboda za mu ba ku labarin idh bawwa'na li ibrahim mu ne muka zauna da annabi ibrahim a makanar baiti a gurbin ɗakin ka'aban nan Allah ta hirbi shi Allah ya ce- muka ce masa kar kar a tara mu da wani Mhm.
وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود wadayar muka masa umarni ya tsarkake ɗakin mu ga barin gumaka da ɗaibi daga masu dawabi wal ƙa'imi daga mazauna wanda za ki suke ibada a ciki wa rukayar sujudu da masu sallah shine rukayar sujudu na'am وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل رامر يأتين من كل فج عميق wa azin bin nasi an yi wa mutane hela aikin hajji ya toka rijalin Allah ya ce kowa da kowa ya zo gurin helan nan mazaje su zo su yi zartar da aikin haji wala kulli rami da duk dabban da yake ramamin tafiya ta yiwa kafin a zo maka za a ga dabban yana ramewa to na gida da annabi ibrahim ya duk wanda ya ce labbai ka sau biyu zai je wanda ya faɗa sau ɗari zai je ya tina za su zake mana rawamir hamla alal ma'ana sun ɗauki dabbobin raman min kulle fajjin daga kowane lungu a miƙin mazurfi za ga annabo maka zamanin tafiyan kafa kenan da ya shahadu ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام shahadu domin mutum ya halarci manafiya da abin da zai zama mai amfani gari in ka gama aikin hajjin babu laifi ka je ka ɗan sai kayan da zaka ci riba a Nigeria fi duniya bi tijarati aw fil akhirati aw fi ma aqwal wa zikra ismullahi kuma ka dinga ambaton sunan Allah fi ayyamin ma'lumatin a kwanuka sanan ayar dal hajji ayu malaka ko ranan arba ko ranan ranan layya ila akira ayyamu tashri har zuwa ƙarshen kwanukan yinyenan nama aqwalan an yi kauloli alama razaqahum bisa ga abin da Allah ya azurta su min bahimatul amami daga dabobin jin daɗi su ne raguma da shanu da tumakai wanda ake su mala bakar da kurra mutane fankan nan فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير min Allah ya ce babu laifi ku ci wannan abin da muka ba ku shi idan kana musahaba da wanda aka halatta wa hadiul bayisa ku ce da wanda yake albayis alfakir wanda yake mai tsananin bukata ma ku bashi inji Allah summa da ya goyi ثم ليقروا تفاسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق kuma da tabar wuta fasahun bayan kun gama wannan kuma Allah ya ce ku zo gusar da daudan da yake kanku zili ausa ku daudan jikinku wa sha'ata domin da busu busun ka daula su wuri kamar tsawon farci wali hu ku cika nuzurahum alƙawarin da kuka dauka wali dawa ku ku dinga yin dawabi bil baiti latiya daki da dade shi ne dakin Allah ذلك haka lamarin yake kamar yadda muka ba ku labarin ومن يعزم حرمات الله فهو خير له عند ربه azin hurmatullah duk mutumin da ya girma gurin bububuwa na addini na Allah hiya ma la yahilu intihaka wanda bai halitta a keta alfarmansa ba to fa huwa wannan girmamawan khairu lahu shine mafi alkhairi gare shi inda rabbi ya gun mahalicinsa a lahira wa hillan lakum وأهلا لكم الأنعام إلا ما يتلي عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور madaukakin sarki yake ba mu labo wa hillan lakum lana mun halatta muku dabbobi ku ci su bayan kun yanka illa ma yutula alaikum sai da wanda aka karanta muku a can baya to fa tanibur rijisa kun nisanci dauda min al-awsani da gumaka wani tanibu kaunar zuri kun nisanci kiran ƙarya shine tara Allah da wani Mm.
حنفاء لله غيr مشركين به alhamdulillah wannan addini ne hanibanci adili na an kullu din ya bude kowane addini su addini in ba addinin musulunci ba gairar mushrik addini ne wanda ba a tara Allah da wani a cikin sa Mm.
ومن يشرك بالله فكأنما كر من السماء فتكففه الطير أو تهوي به الريح في مكان سهيق wani shirin billahi jama'a duk wanda ya tara Allah da wani ya halaka shi ke fasara kuɗa in dai ka tara Allah da wani ka halaka iya maganar da za ka faɗa amma ka ce fa ka anna ma karra sai a ƙara bayani kamar mutum ne fado daga sama in mutum yana sama ya zuwa sama ya gasa zai rayu ka zai halaka ko kuma a fata ka dawo ɗairo in ne ya ɗauke mutum sai da ya kai wajen gajimare sai ya sake shi auta haibiyar yau ko kuma kana zaune a nan garin da iska ya ɗauke ka sai ya jefar da kai a kan fi makanin sai a wannan ne za a samu rayuwa to duk wanda ya tara Allah da wani duniya da lahira ya halaka shine ma'ana na amfa huwa la yarja kilasahu zalika ذلك ومن يعزم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب zalika yuqaddiru qabla al-amr mubtada wa man yu'azzim sha'ir Allah duk wanda ya girma gurin guguguwa na addinin Allah fa inna ta'zimu kuma kaga girma masu dinnan to min taqwa al mai tsoron Allah ne zai girma wa'annan gurare ai samaitu sha'ira isharan bi ma tu'rifu bi saboda alamun da ake sani bi annaha hadiya kadanan hadisi ko kuma wanda aka so ki yi da garbi bi sanani ya tozon su sune abubuwa na addini irin sadaquman da za a yanka na amma kun fi لكم فيها منافع إلى أجل مسمى kun biya mana biyu daga cikin su ba akwai amfanuwa da yawa wasu za ku hau za ku ɗora kaya wanda ba zai cutar da su ba ila ajalin musamman izuwa ga lokacin da aka ambata muku ثم مهلها إلى البيت العتيق Amma inda ake so a yanka wannan dabbobi sai an kai su ɗakin ka'aba wal muradu al haramu jami'i dukkanin harami ma in an kai shi yayi ولكل أمة جعلنا ممسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام kulli ummatin dukkanin jama'a mu'minatu salabat qabla hum wanda suka shude can gabanin ja'alna Allah ya ce mun sanya musu mansakan gurin ibada zaba'an ƙurbanin wanda za su yanka abin ibadarsu makanan guri wanda zaba'an za su yanka ƙurbanin abin ibadarsu au makanan ko guri da ya zuku ruwa su mullahi domin su ambaci sunan Allah alama da zakahun bisa ga abin da muka azarta su min bahimatul al'ami daga dabobin jin daɗi inda zabai hiya yayin da za su yanka su ce bismillahi wallahu akbar fa ilahukum ilahun wahid ilahu kuma kun ga ubangijinku ilahun wahidan Allah ne madayancin sarki falahu falahu aslimu Allah fa jama'a ku jawo fa ku miƙa wuya wa bashir wa bashiril mukbitin bushara ga wanda ya nuna da'a ya nuna tawazu zuwa ga Allah allazi الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين سنة وعند إذا ذكر الله يعين ذاك أن بشاء الله وجلت سيغة تغرت قلوبهم زوجيا والصابرين سنة ما صابري على ما أصابهم قابل دي سامس من البلايا نبلاو والمقيم الصلاة ما سيدة صلى لوك شنت wani ma razaga na daga ababen da muka azurta su yin jiguna suna ciyarwa ya sadaka suna sadaka wal burna والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير guduna ita tagu a kora kunu jahanna Allah ya ce mun sanya mata ita da kuma a gare ku min shayara su kuma suna daga alamomin addinin Allah da kun fiya kan domin a cikin ta akwai alkhairi da yawa wanda za ku amfana a nan duniya da makoma lahira فاذكروا اسم الله عليها ثواب ku ku ambaci sunan Allah Allah ya suwa mu yayin da ku daure ta da kafa uku take tsaye da kafa uku ta an daure ɗayan na hagu to a lokacin nan za ku soke ta labbata ku ce bismillahi wallahu akbar Mhm.
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأدهموا القانع والمغتر za waje ba junuba yayin da kuka soke da jini zuwa za a ga ta faɗi duk lokacin da ta faɗi zuwa ga ƙasa bayan an soke ta to Allah ya ce fa kulu min hakucin kuna su waɗi min ƙa'ina wanda bai zo ya tambaye ka ma mai yakana mai godiyar zuci ma ka bashi wal mutar wanda ya ce a bani nama shi ma ka bashi kar ka bar kowanne kowanne ka bayar كذلك سكرناها لكم لعلكم تشكرون da haka nan misali zalika taskir misalin wannan horewar sakar na hala kuma Allah ya ce mu ne muka hore mu tanharu za ku soke ta watar kabu za ku hawa ila idan ba haka ba lamta da ba ku da iko akan haka la'allakum ba da banza ba tashkuruna in ami ko gwadiwa ni'imomi na da ne ta alaikum izuwa gare ku Mhm.
لن ينال الله لهومها ولا دماؤها ina da laba baban da zai tadda Allah luhum muhannaman naku ne da kuka yanka wala dima'u ko jina nan duk ba za su dauka su zo gurin Allah ba wala ولكن يناله التقوى منكم abin da zai tadda Allah shine abin da kuka yi dan Allah kuka ji tsoron Allah yarba wa ilaikum mai wannan kyakkyawan aikin naku to zai zo ya tamu Allah kazalika كذلك سكرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم kazalika haka nan sakara hada kuma Allah ya ce muka hore muku li takbirullah domin ku girmama Allah alama hadakum bisa ga shiryar wadda muka muku arshadakum mun shirya da ku limu alibat mun sanar da kuma albatan addinin ku wa munafiqu haji da kuma aikin hajjin ku baki daya Mhm.
وبشر المحسنين wanda ya dayanta Allah Allah ya ce mun masa albishir da kyakkyawan sakamako Mhm.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا Allah Allah madaukakin sarki yudafi yana ijewa an alladhina amanu gilli na mushriki gillin da mushrika zai Allah yana kawarwa gilli nawa aka yi mana kwanan nan kwanan nan ake so hada mu fada da Niger ba gillu bane Allah ya tsallakar da mu malam corona virus gillu nawa aka mana Allah ya tsallakar da mu to irin wannan da yawa Allah yanzu ma shirye ne suke wa musulmi to amma kuma Allah baya ba su yi ko inna Allah إن الله لا يحب كل كوان كفور Allah Allah madaukakin sarki la yi ko karkace baya so yana hukuba kulla kawana duk wani mutum mai hayinci wanda yana haɗintar amanar da aka ba ya kahura mai butulcewa ga nemomin ubangijinsa shine mushriki Mhm.
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا Ina Allah ya ce mun yi izini lillazina ga wanda yuqatiluna almu'minu wanda ake yakantar su an yuqatilu wa hadhihi ayatu nazalat fi jihad wa ana ta sauka yaki da ana ta zalunta mutanen mu a Makka bi annahum bi sabab cewa zuliman zalunci Allah ya ce tunda ana zalunta ku na ba ku izini kuma ku fito ku kare kanku Mhm.
وإن الله على نثرهم لقدير da dahuwar ko ku aka zalunta don Allah da ku ne da nasara wa inna la sanu bani laqa'a ala nasara kan ya taimake ku la qadirun Allah yana da iko tunda ku aka fara zalunta الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله kaga Allah ji wasu wa muke nufi ne wanda muka je su fito yaki allazina sunu wa inda mana ukurji min da yarin suka bada su a gidajen su mutanen da suka gona daga muka zuwa Madina bigare hakin ba kan komai aka ce su bar garin maka ba illa an yaqulu rabbuna Allah waɗanda sun ce Allah ɗaya dalilin wannan shi ne sanadiyan ƙaura daga maka zuwa madina ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ƙaura ba dan dai dibawar lahin nasa Allah yana ajiye shashin mutane da shayi shi shayin mutanen ma dai shayi ake ijewa ai da an yi an gama to ga fir'auna Allah ya je hida annabi Musa abin a bayyane yake a fili ko ga Abu Jahl Allah ya Allah ya je hida annabi ga Amr ibn Abdul Wuddi Allah ya je hida sayyidina Ali ga Marhaba Allah ya je hida sayyidina Ali ga Yasir Allah ya je hida Zubair dan Awwam irin wannan ba dan Allah yana yi ba da suna na ibar na za a yi ko Allah ya ce ba dan muna haka ba wasu shayi muna ije su da shashi ba da abin ba kaɗan ba ne ai da lahudi ba sama da yanzu Allah ya ce da za a rusa gurin a ibadan nasara wa biya'un gurin ibadan yahudu wa biya'un da gurin ibadan nasara wa salawat da kuma coci coci coci nawa al yahudu na yahudawa bil ibraniya da ibraniyawa ne duk da an rusa su wa masajida ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا don Allah yana ije su ba Allah ya ce masajida masallaci nawa yuzkar fiya ismullah wanda ake ambaton sunan Allah tun da arna wani arnan yana nan bala'in bala'i to wanda bai zama shugaban kasa ba ma ya ce zai rusa masallaci yayin ya zama shugaban kasa abin ba wahala ya ko ga ya fili ko ba haka aka yi ba wuke is a wicked man To, haka ya yi mugu mutum ya aka yi ya ce zai rusa masallaci wannan ba ba gwamna ba ne wani ya zama shugaban kasa yaya To, ba dan Allah yana karewa da a ga bala'i irin wannan aka ce shi ne shugaban ƙasar nigeria na rantsa da allah allah fa sai ka ce gwara ma ba ka duniyar wannan lokacin su billahi da a mutumin da kuran an baka minista ka ce sai ka rusa masallacin abuja in za ka rusa ka rusa ta hanyar ilimi mana ka zo ka ce za a gabje rabin cocin abuja za a gabje rabin cocin masallaci ba to ba mai magana yi amma kurin ba gai da ba dalili za ka rushe masallacin abuja wannan fa ba kowa ba ne wa wannan shi ne shugaban kasan yaya wallahi sai ya hana sallah yanzu ma an ce ya rushe masallaci ya kai saba'in a can gudun su ba yana husar yana hura yana rusa haka ake ba yi da dalilin da kwankwaso ya dinga tafiya ba yana cewa mu a sabon gari za mu ta haiku haka ne a wannan dalilin a dinga addu'a ku daina barin su haka duk mutumin da zai taro da musulmi hankali mun dinga addu'a in na hiriya ne Allah ya hiriya in ba na hiriya ba ne Allah ya ɗaura masa bala'in da ba zai iya ɗauka ba dare da rana ko ba ma fasawa yanda ka san inji haka muke addu'a ka gyara mu ma addu'a ta alkhairi ka bata mu kaiwa Allah kuka ko ya dawo da kai hanya ko ka ki dawowa a juyo da kai inda ba ka so amma Allah ba zai bari ba alfarman annabi Muhammad
ولينصرن الله من ينصره wala yansaran Allah wallahi Allah sai ya taimaki wanda zai taimaki addinin Allah duk wanda zai taimaki addinin Allah Allah ya ce wallahi sai mun taimake shi إن الله لقوي عزيز Allah ubangiji ga addu'ar ma da za ku yi din wannan za ku yi. in kun ga wani zai cuce ku ku ja wannan addu'ar inna Allah la qawiyyun ala qalbi azizun mabwayi a dinga jefa musu ai muni min sulalul uraje yana da iko akan komai الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر allazina suya wa yanda to Allah madaukakin sarki ce in makallahu Allah ya ce mun zauna su fil ardi aban kasa yanzu mu ala mun taimake su akan makiyan su wa qamu salat sun zai da sallah wa atu zakata sun bada zakka wa amaru suna umarni bil ma'ruf da kyakkyawan lamari wana hu anil munkar suna hani gaba da mummunan aiki walillahi aji ولله عاقبة الأمور ƙarshen al'amura gaba ɗaya tabbata daga sarki Allah shi Allah shine masani ga ƙarshen al'amuran bayin sadaka وإن يكذبوك فقد كذب قولهم قوم نوح وعاد وثمود wa'in kazzabuka idan sun gare ta kai annai muhammadu wannan ayan ban baki ne ga annai muhammadu allah ce karka damu fa kada kazzaba qabla hum qawma nuh ai gabanin ga mutanen annabi nuh sun gare ta annabi nuh wa adam adawa mutanen su sun gare ta annabi hud saboda wa sun gare ta annabi salih wa qawmu ibrahim وقوم إبراهيم وقوم لوط annabi ibrahim sun gare ta annabi ibrahim da mutanen annabi ludu na'am وأصحاب مدين mutanen madina sun gare ta annabi shaibu وكذب موسى mutanen annabi musa kibdawa sun gare ta annabi musa فأمليت للكافرين ثم أكدتهم amma muka yi jinkiri ga kafirai don fir'auna mulki ya karansa ɗari hida kuma aka tunkon sai muka rike su a lokacin da ba sa tunani da azaba fa kai fa fakai fakana nakira wai yaya ya kasance na kiri in kari alai bi ta gazibi da kareta wanda suke yi suke musantawa yaya da muka rike su in ji Allah فكاين من قرية هلكناها وهي ظالمة فهي كاوية على عروشها وبئر مؤبلة وقصر مشيد ra'ayin kabariya ne nawa ne min karetin da zaga a halaka na wanda muka halaka da mutanen garin hiya zalimatun domin mutanen garin sun zalunci kawon su da kafirci fa hiya kawo yadda galgarin nan ta zo ta fada ala urushi akan rafinta wa birin ga rijiyar su da muhaddalatun matarukatun bi mota ala rijiyar ka zo ga guga ba ko wa kasarin mai ta fada a gine amma ba mutanen cikin a falam ya siru أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يأكلون بها أوازان يسمعون بها falam ya siru ku ba kwa tafiya ne mutanen mai da larar a bayan kasa wa ku takunu lahum qulub gai suna da zuciya amma ba la ba zuciya ne wanda za su hankalci gaskiya ba a wazanin ko kuma kuna da kunnuwa yasma wani biya ba kunne ne wanda za su ji gaskiya ba fa inna ha فإنها لا تعمى الأبصار da ya makanci a idanu ba shi ne makaho ba walakin ولكن تعمى القلوب التي في الصدور wanda ya makanci a zuciya Allah ya ce shi ne makaho don ba zai samu ganin gaskiya ba ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ajilu na suna gadajen neman azaba gare ka ya annabi Muhammad shi ko wannan lokacin zuwan azaba wa dan yugali Allah wa da Allah ba zai saba alƙawari ba in dai lokacin yayi ranar yakin badar duk za a halakar da su wa inna وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون inna yawman wannan rana guda ɗaya na azaba inda rabbi ga gun ubangijinka a lahira ka alfa zanati wallahi kaman shekara dubu ne ga wanda yake cikin azaba mai mata uduna ga wanda zai kididdige haka وكاين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أكدتها wa kayan min gare jal ƙarya nawa ne amla yato da wanda muka mata jinkiri wa yau zalima ta zalunci kanta sun ma katuwa daga baya muka rike ta wa ila lalima masir majuya sun tabbata ga sarki Allah قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين yawan nasu ya kuma mutanen birnin maka inda ma ana da kuma nazira ni ba gargadi nake muku nake iyar muku da gargadi kuma na muku alkhairi ga wanda ya bada gaskiya فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم allazina amanu kaga wanda suka bada gaskiya da Allah wa amilu salihati suka yi kyakkyawan aiki lahu maghfiratun Allah ya ce sune da samun gafara wa rizqun da arziki karimu babba ne gidan aljanna والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم allazina samu kaga wanda suke kai kawo fi ayatina ayoyin mu suna zo sai sun bata yana qur'ani Allah ya ce mu'ajizina sun gajiya abinda suke nufi ba zai yoyi ba ulaika Allah ya ce ashabul jahim sune ma abuta zama a wutar jahima وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته arsalna la yace mun ba aiko ka ba min kabli ba ma aiko gabanin ka min rasulun nan manzo wala nabiyin ko annabi illa sai dai idza tamanna alka shedan shedan sai yayi buri ai bi umni yaji zai jefa masa wani abu a cikin abin da muka yi amma wancan maganar tirkal garami bil ula wa inna shabada wannan la turta da malamai sun ce ba a mayi ba wannan maganar babu shi sai mu tsallake فينسك الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته Sukun lahu sai Allah ya nusranci abin da shedan ya hada da su mai hukumar lahu ta yaji kuma Allah ya shirya ayoyinsa.
والله عليم حكيم Ubangiji alimin masani ne, hakimin kuma Allah gwani ne cikin abin da yake hiryawa.
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم Zai ji Allah ba da banza ba domin Allah ya sanya. Ma yulgi shaidan abin da shaidan ya haɗar fitanatin ya zama jarraba. Lillazi na ga waɗanda fi gulubihim marazan a zuciyarsa akwai munafunci. Wal qasiya ta gulubin da wanda zuciyarsa ta ke kashe gaba da gaskiya.
وإن الظالمين لفي شقاق بعيد Wannan zalimi ne shi kafiri da bi shi gakin yana cikin sabani bai idin manisanciya gaba da gaskiya.
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتكبت له قلوبهم ya alama ba da banza ba domin sani ne na bayyana wa anan alabi na utul ilmi Allah ya ce wanda muka ba su sani da tauhidi da qur'ani ana wuce alqur'ani alhaqu gaskiya ne min rabbika agun mahalicinka fa yuminu bi sun ba da gaskiya da fatuku bita bi guda don zuciyarsa tana samun nutsuwa da alqur'ani wa inna allaha وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم Allah sanar ubangiji da hadin ladina amanu Allah yana shirye da wanda suka ba da gaskiya ila sirada mustaqim mai zuwa ta barki madaidaici ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة لو يأتيهم عذاب يوم أقيم zalu allazina kafaru wanda suka kafirce ma Allah ba su buya wa fi muryatin suna cikin kokonto minu ga alqur'ani hatta ta je hum sa'ada suna na a wannan hali hatta yin kiyama ta zo musu aw ya je hum al'azabu al'aqim ko kuma azaba bakarara ta zo musu wanda bayan ta ba wani alkhairi shine ranar yakin badar الملك يومئذ لله يحكم بينهم mulku shi dai mulki yau mai zo a wannan rana lillahi ga Allah ne anan duniya yana ara mutane amma a wannan lahira babu kowa duk an kwace aran ma an karba ya kuma bayyana Allah zai hukunci tsakanin mu ne da kafirai da abin da ya bayyana tsakankanin su فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم Zina amanu kaga wanda suka bada gaskiya da Allah wa amilu salihati suka yayi kan mana garta to wannan fi jannatun na'im suna daga cikin aljanna mai ni'ima wannan falala ce daga Allah والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين Ina kabaru amma wanda suka kafirce ma Allah wa kazzabu bi ayatina suka gare ta ayyun na alqur'ani fa ulaika Allah ya ce wa yanan lahum azabu muhin sune daga muwa da azaba ma bociya walakanci والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا Madina Hajar wanda suka kaura fi sabilillah cikin taimakon addinin Allah daga Makka zuwa Madina sun magoci ruwa ka ja kai su au ma tun suka kai ko aka kai su duk yadda suka yi masu su sai za su zo da gani ba in kuma kai su aka yi ba to yi kenan za su yi shahada la yanzu gwanna wallahu Allah ya ce wallahi za mu azurta su rizqan arziki a sannan kyakkyawa huwar jannati ita ce arzikin aljanna wa inna وإن الله لهو خير الرازقين sanar ubangiji da huwa Allah shine masu alkhairin mai azurta bayi لا يدخلنهم مدخلا يرضونه rigirin Allah ce za mu shigar da su mu da kalan kwan mu da kalan mashiga mu yarda wani huwan da mutum ya yi da in dai an baka aljanna ba za ka ce a canza min ba duk wanda aka bayi kurin gidan yayi in dai an baka yayi a ko a nan garin ne kake zaune aka baka gida aka rufe ma da kwano ba yayi ba za ka kawo kwankir aka baka kai saka ki a kai da kake neman gida mai rufin kwano ka samu kwankir ai magana ya gare sai dai daman baka da bukatun gidan ko وإن الله لعليم حليم ubangiji da alimin masani ne ga niyyar bayi alimin mai sanyin hali ne baya jin baya garajen ukuba ga bayinsa ذلك haka nan lamarin yake yadda muka baka labari ya annabi muhammadu ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله haka ba duk wanda aka masa hukuma jabi Allah ya ce za mu saka mu ne bi misli ya saka da misalin ma wuya in dai an zalunce ka to karama gurgurdan da aka maka sun mabugi alai amma daga ba mutum ya yi zalunci kuma abin da aka yi fa kenan la yansuru na wallahi Allah zai taimaki wancan kuma muku ba daidai ba ku yi ba daidai amma a dalilin zaluncin har a ce ku fidda jama'a na annabi daga maka zuwa madina Allah ya ce to hakika ba zai taimake su inna Allah إن الله لعفو غفور lahum Allah mai yawan rangwame ne ga mumini gafurun lahum mai yawan gafara ne ga mumini ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير kan nasur wannan je mago yadda yake bayan Allah sana ubangiji yuli da laila hine yake higa da dare fin nahara cikin wani wa yuli da nahara yake higa da wani fin laila cikin dare wani Allah sana ubangiji sami'un Allah matabbaci ne gan jin addu'ar mumini basirun masani ne ga ayyukan bayi ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ka irin koma wancanai da an Allah cewa shi ubangiji huwa alhaqu shine sarki matabbaci na gaskiya wa anna ma taduna amma abinda kuke bauta min dunihi kuma bayan sa na gumaka huwa albali da ƙarya ne mai gushewa ne wa anna Allah sanin ubangiji huwa aliyu madaukakin sarki ne ali ala kulli shay ya dauka kowane bi kudrati da ikon sa kabirun sarki ne babba allazi yasgaru kulli shay siwa kowane abu zai kankanta anan gari alam tara ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرا alam tara wai shin baka ana sani bane an Allah sanin ubangiji an zala yi ne sarkin da ke saukarwa minan sama daga sama ma'an ruwa fatu ziya kuwa ya gari al'arar wannan kasa muku rara ta zama kore shar da fitar da tsirrai wa inna Allah إن الله لدي إن الله لديف كبير ladifin Allah sarki ne mai taushin bayuwa ga bayan safi kirajin na baci ya fitar muku da tsirrai bil mayi da ruwa kabiru mai baku labari ne bi ma fil qulubi ga abin da ke zukatan ku inda ta akin da madar yayin da aka yi jinkirin ruwan sama له ما في السماوات وما في الأرض suna gari Allah ma fi samawa da abin da suke samu ma fi lara da wanda suke kasai وإن الله لهو الغني الحميد Allah sanar Ubangiji ubangiji da hona gani mawadacin sarki ne in ma kun ki bauta masa ko mazauna saman ma sun ki bauta masa to Allah mawadaci ne hamidun kuma sarki ne abin godiya ga masoyansa ألم تر أن الله سكر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره haramta da shin ban ba ku labari bane an Allah sana ubangiji sakar da kuma fil ardi Allah yana hore muku dukkan abin da ke bayan ƙasa na dabobi wal hulku da jirgin ruwa ta jiri suna gudana fil bahri a cikin kogi bi amrihi da umarninsa wa yumsiku ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه shine wanda ya rike sama ba za ta faɗo wa ƙasa ba sai da izinin sa إن الله بالناس لرؤوف رحيم Allah sana ubangiji bin nasi ga mutane da rabu mai yawan rangwami ne rayu mai jin kai ne yasa yake hore duk abin da ya sai hore bayansa wa huwa allazi وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم wallazi shine zargin da hayakum ya raya ku bil insha'i da farar da ku summa yamidukum wa zai kai ku inda intiha ya ajalikum yayin da ajalin ku yazo ƙarshe summa yuhyikum ya raya ku inda libasi yayin tahin kiyama innal insana إن الإنسان لكفور yin kafiri mai yawan butulcewa ne ga nemomin ubangiji baya yawan godiya ga Allah لكل أمة جعلنا منسكهم ناسكوه ummatin kowace al'umma jahannama man saka mun sanya mata nata shari'a hum nasibu to su yi riko da ita fala yunasi فلا ينازعنك في الأمر wani wanda zai zai jayya da kabil amri lamarin shari'ar ka da abin da muka baka ya annabi muhammadu ودعو إلى ربك wadda ka dinga kira mutane da ya zo zuwa ga addinin ubangijinka إنك لا لا هدى مستقيم cewa kai la'ala kana daga madaukaki hudan na shari'a shine addinin mustaqimin madaidaici وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون ja da luka idan za su zo su yi jayya da kai a lamarin addini fa mulka ce da su Allahu alam Allah shine masani bi ma ta'amaluna da abin da kuke aikata fa yujazikum alai da shine Allah zai muku sakayya الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون Allah zargi Allah ya hukuma bainakum Allah shine zai hukunci tsakaninku ai wal mu'minuna wal kafiruna yawmal qiyamati ranar gobe kiyama fi ma kuntum fi taktaluna cikin abin da kuke nuna sabani daga lamarin addini ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض alam ta alam wai ba ku ana sani bane an Allah ubangiji ya alamu shine masani ma fi samai ga abin da yake samai wal ardi da kasai إن ذلك في كتاب zalika ma zikira abinda muka ambata muku yana na littafin lauhil mahfuzi إن ذلك على الله يسير sanin haka abun Allah ya sirin abane mai sauki ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم guduna mujirai suna bauta min dunin lahi wani Allah malum yana zilbi akan bauta masa kuma babu wata hujja da Allah ya saukar wa malai salon bi ko ba su da wani sanin cewa wannan abin da suke bauta musu cewa allo ne ba su da sani akan haka وما للظالمين من نصير ga zalim wanda ya zalunci kansa da tara Allah da wani min nasirin ba wanda zai taimake yamna min hula azabu Allah in Allah zai masa azaba ya hana babu shi وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر Allah yayin da tutura alayhi mun ya karanta musu ayatuna ayoyinmu na alqur'ani bayyanatin da hujjoji mabayyana tare za ka dinga sani fi wujuhil ladina kafaru a zuciyan kafirai mun ka zai kafire na daure fuska ba ya so ya ji alqur'ani يكادون يصدون بالذين يتلون عليهم آياتنا kaduna sun kusan da bayan tsuna kamar su zo su danke shi ko su fada masa duk ladina yatuluna alaihim in mutum yana karanta qur'ani kafiri kamar ya zai fada masa ya kawo nabiyin bilbadai da damka ولا فأنبئكم بشر من ذلكم da ya musu afa wani biyu kun kuna so mu labarta mu bi sharri min zalikum abin da ya wannan sharri a kwarai abin da kuke gina alqur'ani alamatalu alai wanda yake karanta mu ya kai النار وعدها الله الذين كفروا annaru ita ce wuta wa da hallahu idan Allah ya alƙawarta muku allazina kafaru wanda suka kafa ce bi anna masirihim ila domin makoman su wuta ce و- وبئس المصير ce ita ce makoma يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ai wannan su ya ku mutanen birnin maka duriba masalan Allah yana buga muku misali basami wula ku zo ku saurari misalin da Allah yake bugawa إن الذين تدعون من دون الله لن يكلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له allazina wanda suke bauta wannan Allah fa lan ya bulu zuwa yi kungiyo ba shi da ikon ya halarci guda walau in da maulahu da mai bautan da gumakan sun hadu ma ba za su iya halittar guda ba وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه guda ya fada mai ka gida gungi ka ce ka ga ya raba gudan nan da mai bai zama sai dai ya nike kudin sai dai a tare a nike kudin kudin man da yake cikin kudin ma a shirya ba a iya ba ko wannan Allah ya ce ba za su iya ba sai saki zuwa min sai aka yi da ufa talibu wal maqlub neman ya yi rauni wanda ake nema gun sahi ma ya raunana ma qadarullah haqqa qadari girmama Allah gaskiyan girmama da an girmama Allah ai ba za a tara Allah da wani ba inna allaha laqawiyyun aziz Allah sanar Ubangiji laka wurin sarki ne mai karfin iko azizin mabuwayi ne ba babban da ya gagari Allah الله يضفي من الملائكة رسلا ومن الناس sawa zargi Allah ya tsabi yana zaɓa yana da mala'ikati daga mala'iku rusulan manzanni wa minan nasu kuma a cikin mutane ma Allah yana zaɓin manzanni yadda yake so إن الله سميع بصير Allah matabbaci ne ga jin kaunan bawa basirin Allah masani ne ga abin da bayi suke aikatawa يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم Allah yi ne masani da abin da yake nan gaba gare mu me za mu je mu tana Allah yira Allah ya sani وما قالوا من بر دنيا من ذرية مزازية بايا الله شيني مسني وإلى وإلى الله ترجع الأمور zuwa ga sarki Allah turjun umura al'amara gaba ɗaya zuwa ga Allah za su juya يا أيها الذين آمنوا كوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون والذين amanu ya ku baya da ku ba da gaskiya irkawu ku yi ruku wazidu ku yi sujada ma'ana duk ku yi sallah wa budu rabbakum ku bauta ubangijin ku shi kadai wa fa'alul khaira ku dinga yin da alkhairi kaman sada zamanci da makarimul akhlaqi la'allakum ba da banza tu le wani ko ka samu babban rubuwa ku dawoma gidan aljanna وجاهدوا في الله حق جهاده Ku jama ku to ku yi yaƙi cikin zai da addinin Allah haka jihadi gasken yaƙi ku zuba kokarin ku wajen zai da addinin Allah هو اجتبيكم da Allah ya zaba muku addinin da Allah ya zaba muku kurje da gaskiya وما جعل عليكم في الدين من حرج Allah alaihi Allah bai sanya muku ba cikin lamarin addinin ku babu gunci sallah in mutum zai yi tafiya sallah raka hudu ya zama biyu azumin lamarin nan kana balagoro ka bari daga baya karam to babu gunci a cikin addinin waye ملة أبيكم إبراهيم ne addinin annabi ibrahim wanda kowane masu addini suka nema ba samu ba sai da ya dace da mu ma'ilin alal adiyani kulluwa ila dinil qayyim هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس wannan addini namu sannan kuma musulmi ne Allah ne bai rada addini mu suna ya ce addini ku musulunci tun kafin mu zo duniya Allah ya rada addinin suna min kabla tun gabanin wannan rana wa fi hada kuma a qur'ani ma ka ce sunan addinin mu musulunci li yakuna rasul domin wannan annabi ya zama shahidan alaikum ya zama shine zai bada shaida gare mu ranar gobe kiyama mu bada yadda ya iya da manzanci shi kuma wa kaifa idza ji'na min kulli فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا da wannan daraja da Allah ya mana sauran al'ummai ba samu haka ba wata kuna shuhada وتكونوا شهداء على الناس za mu ba da shaida ga sauran al'umma mutanen annabi nuhu mutanen annabi ibrahim mutanen ne musa mu za a nema a lahira sai su ce ya za a yi mu da mu yi zamani da ku za ku ba ta littafin ma an ba mu labarin kwaye na'am فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة sai jama'a ku zai da sallah dawa mu alaiha ku dawa mu da ba da ita wa واعتصموا بالله da zaka kuma ku yi riko da igiyan Allah sabu ku amintu da sarki Allah هو مولاكم Allah ne bajimancin lamarin ku mutum wali umurihi zai jibinci al'amura baki daya فنعم المولى Allah shi Allah shi ne majibincin lamarin mu ونعم النصير Allah shi ne mai taimako gare mu. Jama'a idan muka yi sallah muka dawo za mu zauna ne addu'a dan mun shigo masallacin ba zai shigo ba ko? An dawo ana ta kokowa dan ba zai shi zan muka dan yi aka ƙara kuma mun yi sallala ala Muhammadin miliyan biyar domin mun fito mun dawo daga sallan juma'a kowa ya je sallan juma'a sallala ala Muhammadin addu'ar sallala ala Muhammadin mun dawo za mu yi iya ƙarfin mu kafin la'asar mu yi addu'ar mu roƙi Allah dama yau ranar juma'a ne ranar da ake wa annabi salati to idan muka yi kuma sai mu roƙi Allah bukatun mu da naku duka daidai karfe hudu muka yi sallah kuma sai mu sallami mutanen gauyuka kowa ya koma garin su Allah ya saka da alkhairi Allah ya bada lada alfarman manzon Allah ina salaba mange eh, akwai mutanen da muka zo yawa ya zo ga malam kuma ya kama na ziyara da Kano malam Hassan sai ka dan tuna ko eh, dan da dai yana so ya dan huta a karan nan ka san ba na ce masa ya tafi da wuri in yanzu ya ce a malam ai yana so ya huta eh sai a bari ai ta yi malam lokacin ya ƙure yau to shi kenan to shi kenan malam to shi kenan Allah ya saka da alkhairi Allah ya fidda mu kunya malam sauran mutanen mu daidai da suka zo su ma Allah ya fidda mu kunya su ko da kuke zuwa karatu Allah ya yarda ina sani ba mange zo ga ubangiji Allah mun gode maka mun gode maka ala kullu halin hadu da fatiha da salatul fatihi yau juma'a kowa da kowa a bada himma je masallaci idan mun je ko ku rage addu'a namu sallallahu ala muhammad in mun dawo za a jiga gunnan a zauna a rage addu'a eh Allah mai niyar salaka biyan ga shaidu na anta Allah la ilaha illa anta hadisa wa سر حياة الوجود جنات نور النعيم نور النبي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الفاتحة جماعة جماعة الله عليه